الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hudu ga watan rabi'ul awwal shekara ta 1441 wanda shine ya dace da biyu ga watan 11 watan november shekara ta 2019 a lissafin turawa insha Allah za mu dora kan inda muka tsaya a karatunmu na sahihil bukhari a wannan masallaci mai albarka muna kitabul tafsir a cikin sahihil bukhari babu wa idh yarfa'u ibrahimu alqawaid min albayt wa isma'il kaman zamu tashi babu ulu amanna billahi wa ma unzila ilaina ne ko nan ne طيب قال باب قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا هذا قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالإبرانية لأهل الإسلام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا wannan babu yana magana akan ayar da Allah ya magana cikin suratul baqara qulu amanna billahi wama unzila ilaina ku ce mun yi imani da Allah da abinda aka saukar mana ana nufin alqur'ani wannan zance ne ake nufatar muminai muminai ku ce kun yi imani da Allah ku ta maimaita kalmar amanna billah amanna billah mun yi imani da Allah kuma mun yi imani da abin da aka saukar a gare mu shine alqur'ani dole ne mutum musulmi bayan ya yi imani da Allah kuma ya yi imani da alqur'ani alƙur'anin da Allah ya saukar a gare shi a matsayinsa na musulmi in yin imani da aya ɗaya a cikin alƙur'ani rugurguje musuluncin mutum ne alƙur'ani yana da aya ta fi dubu shida da wani abu to idan mutum ya ware aya ɗaya ce bai yarda da ita ba to gaba ɗaya imaninsa alƙur'anin ya rushe imaninsa da Allah ya rushe gaba ɗaya so kenan ana bin mu bashi mu ji cewa mun yadda wannan alƙur'anin magana Allah ne tunda an gwada an gwada a gane magana wani ne ba Allah ba bai yi ba idan ka karanta ƙur'ani to kamar kana karanta magana Allah ne directly abinda ubangiji ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama shi kuma ya gaya mana don mu bauta masa ya kawo hadisin abi huraira ya ce ahalul kitabi yahudu kenan suna karanta attaura yahudawa suna karanta attaura littafin annabinsu shine wato um, annabin musa shine aka bashi attaura suna karantawa da yaren ibraniyanci bil ibraniya wani yare ne ibraniya sannan suna fassarawa din dai bil ibraniyati li ahli islam ga musulmi yanzu mu kaga mu nan نقرأ القرآن بالعربية ونفسره بالهوساوية muna karanta alqur'ani da larabci muna fassara shi da Hausa su kuma suna karanta shi da ibraniyanci kuma suna fassara wa mutane musulmi da ibraniyanci din faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa la tusaddiqu ahlal kitabi wa la tukadzibuhum waɗannan mutane yahudawa da suke karanta muku a taura maganan annabin musa littafin annabin musa to kada ku gaskata su kada ku ƙaryata su ko bil arabiya ce afwan ba ibraniya ba يفسرونها بالعربية لأهل الإسلام يقرؤونها بالإبرانية ويفسرونها بالعربية هكذا سنة فسرها بالعربية لأهل الإسلام سي النبي كيشوا كدا كدا كو غسكتاسو كدا كو قريتاسو سبودا zai iya yi abin da suke gaya muku ya zama gaskiya ne in kun karyata su kun karyata gaskiya ko kuma abin da suke gaya muku ƙarya ne in kun gaskata su kuma kun gaskata ƙarya sai ku fada cikin laifi kawai abin da za ku faɗa wa ƙulu amanna billahi wa ma unzila ilaina ku ce kawai kun yi imani da Allah kuma kun yi imani da abin da aka saukan muku aka wajabta muku ku yi imani da shi ko sun muku fassara daidai ko sun muku fassara kuskure ku dai kuna kan kun yi imani da Allah kuma kun yi imani da abin da aka saukar cewa Allah ne ya faɗa باب قول الله تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم wannan babi ne da yake yi mana magana akan wannan aya ta cikin suratul baqara tana magana ne akan abin da ya shafi alƙibla Allah ya ce da sannu wawaye za su faɗa as-sufaha ana nufin wawaye wato waɗanda suke yin inkari wa annabi dangane da me yasa Allah ya canja masa alƙibla mushirkan larabawa kenan ko kuma malaman yahudawa ko kuma munafukai duk su ne suka faɗi wannan ma wallahu man qiblati mullati kanu alaiha da sannu za su gaya muku mun canja muku alƙibla za su ce me ya juyar da musulmi daga alƙiblar da da suke kallo kenan allansu ya yi da na sani kenan allansu ya canja ra'ayi ne kenan addinin nasu ma ba a tsaye yake ba yau suna kallon baitul maqdisi yau sun dawo suna kallon ka'aba wani irin addini ne wannan za su sauki musulmi akan wannan kafin su faɗa Allah ya faɗa za mu canja muku alƙibla da kuke fuskanta kuna yin sallah amma wawaye cikin munafukai cikin mushirkan larabawa ko malamai na yahudawa za su yi muku magana akan wannan Allah masanin gaibu kenan hakan kuma da aka canja alƙiblan sai gashi kuma suna ta faɗa wannan ana kwantarwa da musulmi hankali ne cewa kada ku damu dangane da abin da waɗannan wawaye don Allah ya ce musu wawaye to wace alƙibla suke kallo da da musulmi ba ka'aba suke kallo ba suna kallon baitul maqdis ne masallacin baitul maqdis da yake falastin nan suke kalla shi ma annabi ne yake kalla to sai annabi ya ta roƙon Allah za mu zo mu karanta ayoyin gaba cewa Allah ka canja ni ka mayar da ni alƙiblar babana Ibrahim saboda annabi Ibrahim ka'aba yake kalla ka mayar da ni alƙiblar mahaifina babana ya ce da annabi Ibrahim babansa ne saboda ana ce da shi abul anbiya'i ya ta roƙon Allah Allah har ya ce a can gaba za mu karanta qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhika wajhaka ko shatar al-masjid al-haram sai Allah ya canja masa alƙiblar ya koma yana kallon kaba sai kuma wawayen nan sai suka fara magana me yasa ya canja da yana kallon baitul maqdis sannan kuma ya dawo yana kallon alƙibla gabar ka'aba Allah ya ce ga ya musu qul lillahi al-mashriq wal maghrib ga ya musu na Allah ne mahudan rana da mafadarta ta Allah ne da baitul maqdis da ka'aba din Allah ne in Allah ya ga dama ya ce ai ta kallon baitul maqdis in ya ga dama ya ce ai ta kallon ka'aba in ya ga dama ma ya ce a kalli kudu in ya ga dama ma ya ce a kalli arewa akwai wata magana qul ga ya musu lillahi al-mashriq wal maghrib da mashriq da maghrib mashriq gabar maghrib yamma duk inda ka juya fatta'a fi imtisali amrihi da'a ka misalta umarnin Allah shine da'a duk abinda aka ce ka yi yin wannan abin shine wa Allah da'a yanzu ku duba sallah wani zai iya cewa wannan wani irin abu ne haka zo a tsaya a daga hannu a dan nade a sunkuya a daga a yi sujjada a dago wani zai iya suka to da'ar shine kai haka dan haka Allah ya ce kai ka tsaya a yi karatu ka yi ruku'i ka daɗe ka dago daga ruku'i ka daɗe ka yi sujjada ka dago ka yi addu'a ka yi zaman tahiya ka yi sallama shi da'a shine ka yi abin da aka ce ka yi ba wai ra'ayin wani yadda wani yake so a yi wani abu ba ka yi yadda aka ce ka yi shine da'a so don an ce a kalli gabar ko an ce a kalli baitul maqdis ko an canja ai ba wani abu bane ba abin da ake so a bi Allah akan duk abin da ya faɗa fa nahnu abiduhu fi tasrifihi mu bayan Allah ne a cikin duk yanda ya jujjuya mu kuma mu masu bin sa ne ba mu kauce masa yahdi man yasha ila siratal mustaqim Allah yana shiryar da wanda ya ga dama zuwa ga hanya wacce take yi mai gaggiya ya Allah ka sanya mu cikin masu shiriya قال حدثنا أبو نعيم سمع زهيرا عن أبي إسحاق عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت وإنه صلى أو صلاها صلاة العصر وصلى معه قوم فخرج رجل ممن كان صلى معه فمر على أهل المسجد وهم راكعون قال أشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكة فداروا كما هم قبل البيت وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحول قبل البيت رجال قتلوا لم ندر ما نقول فيهم فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم يا كاو حديث البراء بن عازب صحابي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتي أن النبي صلى الله عليه وسلم أو نسخة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله صلى الله عليه وسلم هو النبي صلى الله عليه وسلم يا صلى ينا كلم بيت المقدس ينا مدينة amma baya fuskantar ka'aba baitul maqdis yake kalla sai da yi wata goma sha shida ko kuma wata goma sha bakwai shekara ɗaya kenan da wata hudu ko shekara ɗaya da wata biyar annabi yayi yana kallon baitul maqdis wannan shakka ne na mai riwaya wa kana yujibu an takuna qiblatuhu qibla albayt amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yafi kayatar da shi abin da yafi burge shi ga ba dan umarnin Allah a kalli baitul maqdis ba to shi ya fi son ya rinka kallon Ka'aba shine qibla albayt yana kallon baitul maqdis din yana bin umarnin Allah ne amma inda za a bashi zabi abin da yafi so to ya fi son ya kalli Ka'aba وإنه صلى أو صلاها صلاة العصر وأنا شك من رواية يعني وترى شيء النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا صلى ويا صلى صلى العصر أم فد سنن صلى كينم وصلى معه قوم وسمتاني سكي صلى كما تare da shi sahabbai kenan fa kharaja rajulun bayan an idar da sallah sai wani mutum sai ya fita ya tafi shine عباد ابن بشر عباد رجل إن شيني عباد ابن بشر كو عباد ابن نهيك cikin wanda suke sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam famarra ala ahli almasjid yayi sallah shi annabi ma'ana an juya masa alqibla a wannan sallar da yayi ta la'asar din ko kuma kowace sallah ma ne in mun dauki riwayar sallaha ba a faɗi wacce sallah ba to wanda ya yi sallah da shi an juya alƙibla ɗin abbad ibn bishir ko abbad ibn nuhaik sai ya fita sai ya tafi wani wuri sai ya je ya zo wucewa ya tarar da wasu musulmi suna sallah a wani masallacin da su ba su da labarin an canja alƙiblar nan an daina kallon baitul maqdisi an dawo ana kallon ɗakin ka'aba famarra ala ahlil masjidi masallacin bani haritha wanda yake a madina ne shine abbad ibn bishir ya zo wucewa ya ga suna sallah ba su san an canja alƙibla ba a wata riwayar aka ce masallacin ƙuba ne masjidu ƙuba ne ba su san annabi ya canja alƙibla ba kawai sai ya tarar da su suna sallah sun mayi ruku'i suna kallon baitul maqdis suna cikin sallan nan sai ya ce ashhadu billah ashhadu billah yana nufin na rantse da Allah ya jama'a laqad sallaitu ma annabi sallallahu alaihi wasallam qibla makka yanzu yanzu dinnan nayi sallah tare da annabi a madina mun kalli makka ku kuma yanzu ga ku kuna kallon baitul maqdis ku canja suna cikin sallah ba ashhadu billah ina shaida muku da Allah wallahi yanzu ne sallah da annabi an fa canja alqibla ku kuna kallon baitul maqdis ba ku sani ba fadaru kama hum qibla albayti suna cikin yin rukuyin akaram kalla kawai sai duk masallacin duk sai aka juya yo aka dawo ana kallon kaba ba fa tashi akai ba ba ce akai a sake sabuwar ikama ba daga rukuyin kawai akai ribas shine fadaru kamar yadda suke alaihi qibal albayt suka fuskanci albaitul atiq masallacin ka'aba masallaci mai alfarma to wannan yana nuna mana ashe ya halatta a karbi khabarul wahid labarin mutum ɗaya amintacce ba dole sai sun zama mutum biyu ba mutum ɗaya mai gaskiya adali in ya faɗi magana za a karba kada a ce ai wannan hadisin mutum ɗaya ne ya ba da shi ba za a karba bala ko mutum ɗaya ne inda ya faɗi magana ingantacciya za a aiki yanzu wannan mutum abbad bin bishir shi kaɗai ya kubutar da waɗannan mutane daga fuskantar wata alƙibla da ba Allah ya ce a fuskanta ba a wannan lokaci wannan yana nuna mana ashe lalle sahabbai suna da tsananin biyayya ga annabi alaihi salatu wasalam in dai an ce musu annabi yayi abu to su fa take suke canjawa kun ga bambancinsu da mu ko in dai an ce manzan Allah ya kaza to su fa wannan abun shi suke so su yi wannan shine ma'anar ahlus sunna din in an ce mutum ahlus sunna ne mutumin da kullun yana kokari ya dora kansa akan abin da annabi ya ce a rayu akai ko da daɗi ko ba daɗi yanzu wasu ba su ce a gaskiya mu a tsaya sai mun bincika mun tabbatar a to ai yanzu mu yanzu annabi bai gaya mana ba ana sallar na ya kamata a turo aiko mana la la la la la tunda suka ji annabi yayi kaza to su bari su dawo su yi irin abin da annabi ya Abdullahi dan Umar ake ruwaitowa saboda tsabar bin sunna tasa idan suna tafiya da manzon Allah tafiya haka duk abin da annabi yake yana kallon sa yana lura da shi wata rana sun yi tafiya sai ya ga annabi ya tsuguna a gindin wani guri ya je ya tsuguna ya yi bawali sai ya haddace wurin a hanya ne shi ma wata ran tafiya ta kama shi abdullahi dan umar ba annabi din da ya zo wurin baya jin bawalin ya zo wurin kuma shi baya jin fitsari sai ya tuna fa annabi ya tsaya a nan fa muna tafiya ya yi fitsari kawai sai aka ga abdullahi dan umar ya tsaya ce ku jira ni kawai sai aka ga ya je ya tsuguna a wurin ya dan dade haka sai ya tashi haka ce ya aka ya ce ai wata ran muna tafiya ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ga ya tsaya a nan yayi bawali ni ma na tsaya dan nayi koyi da sunna bari in tsuguna duk da cewa bana jin fitsarin dan Allah ya bani ladan bin annabi to Allah ya zurta mu da biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce rayuwa mai daɗi kawai ka dominatin rayuwarka gaba ɗaya ka miƙa ta abin da ya ce kai za ka yi za ka yi iya ƙoƙarinka na'am akwai abin da ba za ka iya yi ba wataƙila ya fi ƙarfinka imaninka bai kai ba amma ana so wato ka kwatanta fa tashabbahu in lam takunu mislahum inna tashabbuha bil kirami falahu ku yi ƙoƙarin kamanta koyi da magabata ko da ba ku zamanto irinsu ba in dai an ce mutanen kwarai sahabbai tabi'ai sun aikata kaza to ku yi ƙoƙari ku yi koyi da su ko da ba ku zamanto irinsu ba lalle koyi da mutanen kirki kariman mutane rabauta ne to an ce mai koyi ne mutanen nan kawai take suka juya tsabar bin umarni ana cikin sallar nan sallah kaga yanzu an tambaye ka wace sallah ce aka yi sallah ce ta sallah kwaya ɗaya alƙibla biyu ita ce wannan sallah dai da wannan abbad bishir ya tarar da musulmi a wannan masallaci na kuba ko kuma masjid bani harisa da ke madina an fara ta ana kallon baitul maqdisi an kare ta ana kallon ka'aba kuma ya halatta daga nan malaman fiqh suka ce yayin da mutum ya je ya yi tafiya yana yin sallah sai ya kalli wani guri ba alƙibla ba ya halatta yana cikin sallan a yi masa magana a ce malam ba fa gabar kake kallo ba fa kudu fa ka kalla ka juya ka kalli nan gurin ya halatta mai sallan ya saurari jawabin da aka yi masa kuma yana cikin yin sallan kudin sai ya kwana kawai ba wai assalamu alaikum zai sake sabuwar ikama ba kuma sallarsa ta yi ina fatan kuna fahimta shine ma malam fiqh suke cewa da a ce mutum zai yi sallah sai da ya gama sai aka ce mai tau aiko ba gabar ka gani ba wallahi yamma ka kalla yamma to suka ce mustahabbi ne inda sauran lokaci ya rama wannan sallar amma in bai rama ba ma ta yi saboda ko ina ma dai ai ai akwai Allah tabaraka wa ta'ala can gabar din wajen Allah ne na Allah ne yamma ma na Allah ne kudin ma na Allah ne arewa ma ta Allah ce zai iya yiwa watakila ka yi tafiya ka je wani hotel baka san ina gabar ba mafi galiban in ka je garuruka in ka je hotel in dai ba hotel din suna da dan abin musulunci suna dan zana alƙibla ba to sai ka kasa gane ina ne alƙibla to in ka samu wani ka tambaye shi bane ma in baka samu ba kai kai shahada kai kirdado kurin ka buga sallarka Allah kiyaye hanya sai fadaru kama hum alaihi kama hum qibal albayt wa kana alladhi mata qabla mata ala alqiblati qabla an tuhawwala qibal albayt rijalun mai riwaya yake cewa to an kuma samu mutane da suka yi ta mutuwa su kan ba su taba ma kallon gabar ba kafin a canja alƙibla nan an samu sahabbai da suka mutu da yawa kenan yanzu anan an tambaye ka in an gaya wato za a ce da kai akwai mutanen da sun ma mutu su ba su taɓa kallon ka'aba ba ma suna sallah su ne waɗannan sahabban da suka rayu kafin a canja alƙibla shi ne malam yake wannan mai riwaya yake cewa rijalun wasu an kashe su a yaƙi wasu sun mutu a gidajensu to gaskiya lam nadir ma na ƙulufi mu kan ba mu san abin da za mu faɗa a kansu dangane da matsayin sallarsu da imaninsu ba daga cikinsu akwai irinsu as'ad ibn zurara bai taɓa kallon gabar ba ya mutu akwai abu umama shi ma bai taɓa kallon gabar ba akwai sahabi da ake ce shi albara ibn ma'arur ba albara ibn azib ba bara ibn ma'arur shi ma bai taɓa kallon alƙibla ba ya mutu duk da cewa akwai saɓanin malamai dangane da lokacin mutuwarsu sun sun kalli alƙiblan ko ba su kalla ba to yanzu dai sahabbai dai suna tattauna to yanzu don Allah yaya za a yi da waɗanda suka mutu ba su kalli gabar ba kawai sai Allah ya saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma kana Allah li yudhi'a imanakum ai Allah bai kasance mai tozartar da sallolin da kuka yi kuna kallon baitul maqdis ba ka gaya musu Allah ba zai tozarta sallolin da suka yi suna kallon baitul maqdis ba wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum imanakum ana nufin salatakum ne anan yani yani yani yani fussira al-iman bi ma'anar salah an fassara imani da ma'anar sallah wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum lalle Allah bai kasance mai tozartar da sallar kuma kaga anan duk wanda yake zuwa ana daukan qur'ani saboda ya iya larabci yana fasarawa to zai tabargaza dan tabbas in yazo zai ce wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum Allah bai kasance yana tozartar da imanin ku ba kuma ba haka ake nufi ba to shi kuma shine amfanin mutum ya rinka zama wajen malami yana jin meye ma'anar magana Allah meye ma'anar Qur'ani sannan malamai suka ce wannan in yana nuna wani abu yana nuna wani tab lalle sallah babbar aba ce ka duba dungurungum Allah ya dauki sunan imani gaba ɗaya ba wa sallah sallah an ambace ta da imani wannan sallar da muka yi da azhar da la'asar da magariba Allah ya ambace ta imani wa ma kana Allahu ليضيع إيمانكم أي ما كان الله ليضيع صلاتكم كنا أم موسى البشر بس يسلر بنزا با إيه الله بذي تودر تد إتبا الله هنا سند دسو إن الله بالناس للي الله يكسن شيء متاني رؤوف مي توسى سواني رحيم مي جنك أي بايا توي مسلادا باب قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا كما رحكني مكسنياكك زمنت الأمة وكذلك أي كما جعلناكم مهتدين إلى الصراط المستقيم كما يد مكسنياكو شرييو أكن هنيا ميكاكيا تسنيا مكسنيا الكبلركو إتشي ما في في شرع الكبلة أفضل القبل جعلناكم أمة وسطا سيمكسنياكو الأمة zababbiya wasatan ana nufin khiyaran ko khayaran zababbiyar al'umma mai adalci Allah ya ce wannan al'umma al'umma ce ta tsakiya ba wuce gona da iri babu sakaci don ku zamanto masu shaida akan mutane ranar tashin alkiyama an yi al'ummomin annabi nuhu annabi dawuda annabi iliyasu annabi idris annabi shu'aibu annabi haruna annabi musa annabi wane ne duk waɗannan suna da al'ummominsu jama'arsu duk sun shuɗe sai mu aka kawo mu al'ummar ƙarshe ta annan muhammadu daga mu sai kiyama la ilahi allah to an kawo mu ne a ƙarshe don mu zamanto masu shaida duk ba an ba mu labarin waɗannan annabawan ba to a kiyama za mu tashi mu yi shaida shin waɗannan al'umma sun yi sun zo ko ba su zo ba annabinmu ya ba mu labari ko bai ba mu labari a kansu ba litakunu shuhada ala nas ku zamanto masu shaida akan mutane yawmal qiyama ku kuma ku din al'umma annabi Muhammad wa yakuna rasulu alaikum shahida annabi Muhammad shi kuma ya zama mai shaida akan ku ku ku ba da shaida akan al'ummomin da suka gabata manzo Allah kuma ya zama mai shaida akan ku kuma hakan Allah zai zo yi tambaya ba ku ji labarin annabi kaza ba ba ku ji labarin annabawa kaza ba ba annabi nuhu ya zo ba annabi nuhu ya yi wa'azi annabi nuhu ya yi kaza zai ce ya ubangiji ka tambayi al'ummar da suka zo bayana su sun shaida cewa na yi kowane annabi sai an tsaye da shi an tambaye shi aikin da aka ɗora masa ballantana ni da kai ya zubillah Allah ya mana afuwa so Allah ya samu mu zama na ƙarshe jama'a ina maimaita na ƙarshe nan ba za fa a sake halittar wasu mutane ba bayan mu amma shekaru aru-aru dubbai da suka gabata tun da Allah ya duniya yake ta halittar mutane kala-kala nau'insu daban-daban an gaya mana ga irin halittar kaza ga girmansu mutum ɗaya sai ga tsawonsa cikin al'ummomin da suka gabata mutum ɗaya tsawonsa ya kai gidan murtala ko sama da haka mutum ɗaya to amma in wannan in suka shuɗe wannan al'umma za ta zo sai a rage girmansu sai a rage girmansu sai a rage yanzu ana baka labarin adawa da samudawa ai ai masallacin nan ba zai zauna a wajensu ba dan da ya ko zama ya zai zungure shi da kansa ba ade ba samude guda ɗaya ba zai yi ba mutanen da saboda girman jikinsu ba sa iya yin gini irin wannan gini namu duwatsu suke samu su sassara da hannu fa yanzu munan kaga in zamu sari dutse ko na ba sai mun sa diga ba saboda rauni karfin mu bai kai ba to su wadancan al'umma da suka gabata wannan hannun shine digar tasu in sun samu dutse sai dai su rinka fasa shi da hannu fas fas fas suna dukan sa yana fafashewa to sai dai su je su yi gida a cikin duwatsu yanhituna aljibala buyuta haka qur'ani ya ce suna tona dutse su farke dutse su yi daki a cikin dutse su yi falo a cikin dutse su yi wurin zamansu a cikin dutse dogayen mutane ne masu girman jiki fiye da yadda kake tsammani shi yasa dole aka saura musu abokanan karawan su zamanto mala'iku mu kuma yanzu raguwa muke ko muna yanzu idan kun lura in an ga mutum dogo a cikin musu ga ana kallon sa ana daukan hotonsa wannan kaɗan ne daga cikin ɗan misalan wato mutanen da suka gabata irin masu tsawo ko annabi adam an ce kana tsoro 60 zira'an zira'i 60 ne tsawonsa dogon mutum ne annabi adam amma annabi ya ce ana ta ragewa duniya tana tafiya ana ragewa tana tafiya ana ragewa tana tafiya ana ragewa to mu ma ana ta ragar mu ana ta ragar mu yanzu duk mutanen da za su zo bayan mu za ga shekarun su baya kaiwa namu mu ma yanzu shekarun mu bai kai na iyayen mu ba yanzu baban ka ba mamaki a ce sai da shekara ɗari kafin ya mutu amma kai ba mamaki a ɗauke ka a saba'in ba mamaki su ɗauke ka a sittin to yayan ka ma sun zo haka ne haka abin yake raguwa ake raguwa ake har kuma Allah ya zo ta da kiyamar ya nade ta gaba daya a tattara kowa ma ya tafi kawai قال حدثنا أبو يوسف ابن راشد قال حدثنا جرير وأبو أسامة واللفظ لجرير عن الأعمش عن أبي صالح وحول السند وقال أبو أسامة حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى نوح يوم القيامة فيقول لبيك وسعديك يا رب فيقول هل بلغت فيقول نعم فيقال لأمته هل بلغ هل بلغكم فيقولون ما أتانا من نذير لا إله إلا الله فيقول من يشهد لك فيقول محمد وأمته ويشهدون أنه قد بلغ ويكون الرسول عليكم شهيدا فذلك قوله جل ذكره وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا يا كاو حديث أم أبي صالح شين ذكوان الزيات يتي أبو أسامة حماد كنا ابن أسامة يا فدا دقا أعمش yace haddathana Abu Salih shine Zakwan um anan gurin kun ga Amash yayi tasrih bit tahdis kenan ga Amash kuma yace haddathana sarraha Amash huna bit tahdis um daga Abi Sa'id al-Khudri shine Sa'd ibn Malik ibn Sinan yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa abin da zai faru ranar tashi alkiyama yud'a nuhun yawmal qiyamati za a kira Nuhu ranar tashi alkiyama annabi Nuh Allah zai ce a kira shi ya zo mala'iku za su kira shi me yasa aka ce Nuhu saboda shi ne farkon manzanni manzo mai wa'azi ba wanda ya riga yi Nuhu ba fa annaba ba inda annabawa ne su annabi shi su annabi Idris annabi Adam sun riga shi a yi misali to amma manzo mai wa'azi wanda an turo shi aikin da'awa shi ne ya fi kowa daɗewa a cikin wa'azi sai da shekara dubu yana wa'azi babu shekara hamsin shekara ɗari tara da hamsin wannan duk da'awa yake banda shekarunsa na haihuwa fa ku ji ku riƙe shekarun shekara ɗari tara da hamsin yayi yana yi wa mutanensa wa'azi amma da yake ita kiyama kiyama ce sha'aninta ya sha bamban Allah zai ce a kirawo shi idan ya zo zai ce wa Allah labbaika wa sa'adaika ya rabba wannan ita ce kalmar amsa kamar ka ce na'am gani na zo ya wane labbaika wa sa'adaika amsawarka ya ubangiji ya rab ga nuhu a gaban Allah sai Allah ya ce da shi babu shamaki hal ballagta ka isar da saƙon da muka ce ka isar wa mutane kun ga wannan yana nuna ashe ashe masu wa'azi ashe masu karantarwa ashe magadan annabawa ne annabawa 'yan aiken Allah ne duk wanda ya tashi yana wa'azi yana cewa ayi kaza ayi kaza kamar saƙon Allah ne yake gaya wa mutane ku tuna fa ubangijinku ya ce muku kaza kuma abin mamaki wannan aikin da yake sai an tambaye shi na in ba annabi bane ai Allah ya baka ilimi sai a ce ilimin da Allah ya baka ka faɗakar da shi ka koya wani shi karatu ba a zo a yi kwalliya da shi idan an karanta sai an karantar ballighu anni walau aya duk wanda ya karanta to aikinsa ne sana so malaman da suke zama a cikin gari su zauna ba su da aiki sai dai za a yanka kaza a unguwa a kawo musu ko an yi mutuwar jana'iza su je su sallar jana'iza ko ana taron suna ko ɗaurin aure su je su yi suna riƙe da rawani da ɗaura rawani da sharbuna ba sa karantar da mutane a cikin unguwanni ba sa wa'azi ba sa da'awa to akwai fa matsala dole in mutum ya yi ilimi sai an gan shi yana faɗi tashi can kuma haka zai ta bugawa saboda tun da Allah ya baka karatu to sai ka amayar da shi kar mutum ya zo ya taskace ilimi shi shi kaɗai yana zaune a gida ko ka yi karantar ko ka yi rubutu so maganan kawai mutum an gane malami ne ana malam malam malam sai za a yi gwamnati tana neman malamai in gwamnati za ta yi taro sai a je a kira su ga wanda suke aiki a bayan ƙasa nan bara a kira su ba su sai su je su ci ribar su ne malamai kuma ko ahalari ba sa koya mutane amma an zo taro manyan taro za su je su baza manya-manyan rigunan su dogayen sharbunan su su ne manyan malamai a gari inda za a rutsa shi akar makalla yanzu a sati me kake koya wa mutanenka bai koya kowa komai idan an zo raba kujerun makka su ake kaiwa in wata gara basa ta zo daga gwamnati za a ba malamai su za a je a kaiwa amma ba sa yi mutane komai zalunci ne wannan mutum yana da masallaci ko yana zuwa yana mutane sallah mutanensa ba su iya sallah ba jama'ar da suke binka ba su iya sallah ba ba su iya alwala ba amma suna ta maka muridanci suna maka hidima suna ta taimaka maka suna maka kaza suna maka kaza amma baka koya musu addini su maka hidima su zo kuma bayan ka mutu su ci gaba da yi wa 'ya'yanka hidima yanzu waɗancan mutanen da ake ta musu hidima ake ta musu bauta ake musu kaza me suka koya mutane a faɗi gaskiya mutum nan suka haddace wa ƙur'ani mun sha faɗa ko karatu ne zaka ji ana sawa a gidan rediyo in ka irga malami ɗaya biyu uku hudu biyar shida duka irga ka ga suwaye ba ana sa karatu a rediyo ba to ka nutsu ka ji suwaye ake sa karatun su suwaye ne malam waye ne da waye da waye da waye ina sauran malaman Allahu musta'an to kun ji Nuhu za a kira shi Allah zai ce kai wazi hal ballagt sai ce ya ubangiji nayi na'am sai Allah ya juyo kan al'ummar annabi Nuhu ka duba fa ba wai ƙaryata shi yayi ba amma dan a nuna maka yi lamarin kiyama fa sai a hankali akramakallah sai sai a cewa al'ummarsa hal ballagakum Nuhu ya zo ya isan muku da saƙon mu wannan fa kowane annabi sai an masa wannan kowaye kowane manzo in ya ce ya yi ɗin ai Allah ya san ya yi amma don an nuna maka lamarin kiyama daban ne sai a juyo kan mutanen a ce to ya zo ka san me hikimar tambayar mutanen don su tsayar da hujja wa kansu da kansu babar ka ji mutanen nan nuhu mutumin da ya shekara ɗari tara yana musu wa'azi wallahi malam sai suka ce ma a tana min nadir mu ba wani mai gargaɗi da ya zo mana ba wanda ya zo a gaban shi ba cin fuska suka ƙaryata annabi nan Allah ne yake tambayar su ya zo ya muku wazi suka ce ba wanda ya zo ko mutum ɗaya sai Allah ya sake dawowa kan annabi Nuhu sai ya ce da shi man ya shaidu lak kai Nuhu to waye zai maka shaida wa zai maka shaida kai wannan aikin da na saka jama'a wannan fa shine kiyama ƙiƙi da ƙiƙi a kan makalla filla filla dalla dalla lissafi waye zai maka shaida annabi nuhu sai juya sai kalli manzon Allah sallam sai ce muhammadun wa ummatu sai ce muhammadu da shi da al'ummarsa su za su yi mai shaida muhammadu ta yaya za a yi muhammadu da al'ummarsa maka shaida saboda su ne suka zo ƙarshe sun karanta a littafi sun karanta a ƙur'ani sun ji labarin gwagwarmayar da aka yi kawai sai annabi ya faɗa wa Allah ya ce haƙiƙa nuhu ya zo ya yi wa'azi ya karantar ya Allah kawai sai al'umma annabi Muhammad ce ya ubangiji lalle annabi nuhu ya zo ya yi wa'azi ya karantar ya Allah shine wa yakuna rasulu alaikum shahida annabi zai zamanto mai shaida ne akan ku duk duniya gaba da annabi shine mai shaida akan su wa kadhalika kamar haka ku wannan al'umma Allah ya girmama ku ja'alnakum muka sanya ku ummatan wasata al'umma wacce take yar tsakiya litakunu shuhada'a 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida to daga nan ne fa annabi nuhu zai kubuta a wajen Allah Allah zai ce to an shaida su kuma mutanensa sun karyata shi sai kaɗan da suka yi imani da shi anan an yi hukunci ne da al'aglabiya majority ɗin kaɗan ɗin masu imanin ba su samu damar bakin magana ba kaga ɗaya daga cikin illa kafirci kenan malam shi kafiri ha'ini ne kafiri mayaudari ne kafiri makaryaci ne tunda a gaban Allah ma gashi sun yi ƙarya mutumin da ya fi kowa wa'azi a duniya a tambaye ku ko ma ku ce ya zo mun ƙi mu bi shi to amma bai zai wannan magana ta rashin kunya ba za ta yi ba a gaban Allah kawai sai dai su ba wanda ya zo mana babu qauluhu ta'ala وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم الله يشبه مسنيا القبلة دككي كنت با mun ɗora ka a kanta ne don mu gane wane ne ko muka canja maka alƙibla don mu gane waye zai bi annabi waye kuma zai juya baya mimman yanqalibu ala aqibai illa li na'lama anna ana nufin illa li naktabira wa natabayyana mun canja maka alƙibla ne dan mu ainihin wato tantance kuma mu yi jarrabawa ibtila'i ne canja alƙiblar nan muga waye zai bi ka bayan an canja waye kuma zai taurin kai ya faɗi maganganu allati kunta alaiha malaman tafsir suka ce hiyal ka'aba malamai suka ce fa innahu kana yusalli ilaiha bi makkah thumma lamma hajara amara bis salati ila baitul maqdis ta'lifa lil yahud abin da ya faru shine an canja alƙibla din kamar sau biyu da yana kallon ka'aba a makka da ya komo madina sai Allah ya ce ya dawo ya ci gaba da kallon baitul maqdis me hikiman don ya ja hankalin yahudawa ina so ku gane lissafin yana kallon ka'aba ya zo yana kallon baitul maqdis wata goma sha shida ko sha bakwai sannan kuma aka daɗa mai da shi ya kalli ka'aba to me ya hikimar da yana kallon asali kenan yana kallon kaba ne asali shine asali amma a madina farkon zuwansa baitul maqdis ya fara kalla sai kuma ya dawo yana kallon kaba to menene hikimar da ta sa da ya dawo madina akan mayar da shi ya kalli baitul maqdis saboda a madina cike take da yahudawa su kuma yahudawa suna tutiyar cewa alƙiblarsu ita ce baitul maqdis dan annabi ya jawo hankalinsu su ga cewa ma yau ga annabin ma yana kallon alƙiblar da suka yadda da ita tun da yanzu ya hijira ya dawo sai Allah ya ce ci gaba da kallon alƙiblarsu don su yi imani su yadda da kai ta'alifan lil yahud to amma daga baya kuma sai Allah ya canja shi me yasa ya canja shi na gaya muku ya yi ta roƙon Allah yana son a mai da shi tsohuwar alƙiblarsa da yake kai alƙiblar babansa shi ma to shi yasa Allah yake cewa ma ja'alna alqiblata allati kunta alaiha illa lina'lama man yattabi'u ar-rasula mimman yanqalibu ala aqibai waye zai bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da Allah ya canja masa alƙibla waye kuma zai juya baya ya faɗi maganganu wanda zai zai daga addininsa sa sannan kuma sun yi ta faɗin maganganu su yahuda suka yi ta gaya manzan Allah bakar magana kai, wannan addinin nasa ma ka ji dafa ka aba yake yanzu kuma ya dawo yana kallon wannan wani dan addini ne babu satanti ka duba ba an yi ne fa dan mai a dan samu su ji su ji cewa kamar ana tare da su bari mu buga muku misali ne da za ku iya ganewa yanzu shugaban kasa idan ya zo yana yin campaign yana bi jihohi ba kowane jiha in yaje ana dinka masa irin kayan garin ba in yaje wajen ibo sai ga ya dauki isga ya rike ya saka jar hula ya saka atamfa ya saka kaza amma asalin kayansa da yake sawa a jiharsa a inda yake babbar riga ce da dogon riga yake sawa amma me yasa da zai je wajen su sai ya sa kaya irin nasu don su ji daɗi sai a kaga mu ma yana sa kaya irin namu haka ne yanzu wataƙila idan zaka je kudu zaka je sayan kaya zaka je kasuwanci zaka je wata harka wannan doguwar rigar da kake sawa wataƙila ba za ka sata ba sai ka saka ƙananan kaya haka dai ka ɗan canja dai ka ɗan saje da su in ka je haka ne ko ba ka bane ba to shi ɗan adam kullum wani yana so a yi masa wani abun da zai ɗan dace da shi ko yaya yake to Allah ya yi masa wannan ne amma ina sai suka mai da abin izgilanci suka ce wannan wani irin addini ne yau kana kallon can gobe ka dawo nan kuma aka kuma Allah ya daɗa canja mai ya daɗa mai da shi asali sai suka ce to ku gani to wannan addinin nasa ma ba daidai yake ba mu ba za mu bi addinin da babu tabbas a cikinsa ba da haka suka ci zagin annabi a madina yahudu la'anatullahi alaihim malam amma Allah ya yi ne liyamiza Allahu al-khabisa min at-tayyib wa in kana la kabiratan duk da dai wato canja alƙibla din abu ne mai girma in an ce kabira saƙila kabira shaƙa illa alalladi na hadallah sai dai ga wanda Allah ya shirya da su a sabitu na sadiƙu na fitiba'i rasul wanda masu gaskiya ne masu bin manzan Allah a cikin addininsu waɗannan kamsu Allah ya sauka musu amma wa makana Allah li yudhi'a imanakum ana muku albishir Allah bai kasance yana tozartar da sallarku da kuka yi a da kuka kalli alƙibla a da wacce ba ka'aba ba Allah bai zai tozartar muku ba dan kun mutu kuna kai inna Allah bin nasi la ra'ufur rahim lalle Allah mai sauƙaƙawa ne mai tausayi ne mai jin kai ne ga mutane قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر بين الناس يصلون الصبح في مسجد قباء anan kaga aka ce asuba iz jaa ja'in faqala أنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها فتوجهوا إلى الكعبة حديث ابن عمر ابن الخطاب متاني وترانا suna yin sallah ta asubahi a masallacin Quba kaga anan hadisin yayi specifying na farko ya gaya mana wace sallah ne karara mai riwaya ya faɗa na biyu kuma an gaya mana a wani masallaci ne ba masjid bani zuraik din bane masallacin Quba ne kuma sallah asubahi ne iz a ja'in sai wani mai zuwa ya zo shine abbad ibn bishr sai gashi ya zo kun san akwai bambanci tsakanin kuba da madina ko barin ce muku kamar yanzu tsakanin kuba da madina kamar nan gadon kaya da kofar ruwa insha Allah ba zai wuce haka ba kuma ba zai kai haka ba lalle bai kai nan a ce nan masallacin annabi ne to kuba kuma tana can kofar ruwa to da annabi zai shigo madina sai da ya fara tsayawa a kuba ya assasa masallacin kuba shine masallacin da aka ce wanda alwala ya je raka a biyu a cikin yana ladan umara amma da sharaɗin ya alwala daga gida ya tafi to wani ya yi sallah a nan da annabi a lokacin an canja alƙibla sai ya tafi can kuba sai ya je ya ga ashe su labari bai kai musu cewa an canja alƙibla ba shine irja a ja'in wannan mutumin shine abbad ibn bishr sai ce kai anzalallahu ala nabi sallallahu alaihi wasallam qur'anan kai Allah fa ya saukarwa da manzon Allah alqur'ani ma'ana ana nufin aya daga nan malamai suka ce aya ɗaya ma ana ce da ita qur'ani aya ɗaya akan iya ce da ita qur'ani to shi yasa suka ce duk wanda ya wulakanta aya ɗaya to kamar ya wulakanta qur'ani ne ga baki ɗaya kaga ji dama zai ce kad anzalallahu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ayatan Allah ya saukar da annabi aya sai ce a kad anzalallahu tabaraka wa ta'ala ala annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'anan Allah ya saukar da manzon Allah qur'ani abun karantawa ita ce ayar kad nara taqallubu wajhika fis sama'i falan nuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka ash-shatr al-masjid al-haram Allah ya umarce shi yace wato ka canja al-qibla mun ga kaiwa da komo wanda kake da addu'a da roƙon da kuke kake yi kana so a canja maka a da ita kai alƙiblar babanka to mun canja maka Allah ya umarce shi an yastaqbil al-ka'aba fastaqbaluha take mutanen nan kawai mutanen uba sai kawai suka fuskanci wannan alƙibla din a wata abin nan fastaqbiluha ko kuma da umarni ku fuskanta in an ce fastaqbaluha to alal khabar ne fastaqbiluha alal amr umarni ku fuskanta fastaqbaluha labari ake bara sun fuskanta fatawajjahu ila alka'aba take kawai sai suka juya suna kallon ka'aba kamar yadda na muku bayani ba tare da an tsaya a aliman ya za a yi a sauransu ba to ya aka yi wasu suka ce in dai fa an juya to yanzu iya labarin liman yanzu kaddara suna kallon nan sai aka juya duk sai aka juya na kallon can to ya za a yi liman tahowa ya yi a ruku'in ya tattako ya wuce gaba ko kuwa aka yi wasu malamai suka ce a da suka juya sai wani ya wuce ya ci gaba da limanci da suka juya tun da shi liman kan al'amarinsa sai dai addu'a kuma ya samu canjin yanayi to sai ya zama mamu ina ba ta kuna fahimta sai wani ya wuce sai ya ƙara sallah shi kenan shi ne fastadaru ko ta yaya dole sai an yi asarar liman a wannan yanayi ko yaya aka juya tunda shi iya rabansa nan ɗin daidai ya tsaya shi ne rabansa tunda an juya kuma to babu shi to amma duk wannan aiki ya halatta a yi shi a cikin sallah tunda umarni ne Allah tabaraka wa ta'ala wannan yana nuna mana wannan addini yana da sauki kwarai da gaske ba shi da wahala abin da muka faɗa ne dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma da mana shi Allah ya fi mana na'am assalamu uba eh wai wannan yana cewa hadisin da annabi ya ce duk wanda man tatahara fi baiti thumma ata masjida quba haka hadisin yazo wanda ya alwala a gidan shi sannan ya je masallacin quba ya yi raka'a biyu yana da ladan umra malamai suka ce haka annabi ya bada umarni in kana so ka samu ladan ka yi alwala a gida ka tafi da alwalarka ita ma wata umarni ne wani ibada ne amma da yawan alhazanmu ba su sani ba sai dai a musu hukunci saboda ba su sani ba sai sun je masallacin suke alwalar idan sun je masallacin sun san da muhimmancin sallan kam tabbas amma ba san cewa sai sun yi ta a gida ba to shine bambancin mai ilimi da mara ilimi da wanda ya zauna wurin malamai da wanda bai zauna ba to wannan sai dai a musu uzuri na jahilci tunda ba su sani ba ba za a haramta musu ladan ba amma dai wanda ya sani ya yi ganganci to kaga ya ƙi yabi abin da annabi ya faɗa kenan lalle kai alwala a gida sannan kuma sai ka je ka ka ainihin me ba ni sunan shi ka kai sallah sai dai watakila a iya maganganun malamai na tawili ana nufin a tsarki wanda ya zamanto yana cikin tsarki tun a gida ya je masallaci ya sallah amma dai abin da ba tawili babu saɓani shine mutum ya ɗaura alwalarsa tun daga gida ya je ya raka'a biyu a masallacin nan to shine zai samu wannan ladan umra duk wani abu wanda ba wannan ba yana bukatar wani tawili kuma eh Allah ya ba mu dacewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh